بسم الله الرحمن الرحيم كاشف الإلباس سيدا مكارن كاينس وفي الإحياء للإمام أبي حامد الغزالي قال يازو أتشين إحياء علوم الدين نا أبو حامد الغزالي قال إيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce maƙa'ada ƙaumun maƙa'adan wasu mutane ba su zauna a mazauni ba lam ya zukurullah subhanahu wa ta'ala fihi a mazaunin ba su ambaci Allah ba wa lam yi sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba su yi wa manzan Allah salati ba illa kana alaihim hasratan yau malkiyama sai wannan gurin zaman ya zama musu asara da tashin hankali ranar alkiyama to kaga ya zama wajibi a kula mutane mu kula shugaba ne ya faɗi wannan ashe ba abin da ifi dacewa da mutum irin ya lazumci majalisar hairi ba abin da ya fi dacewa ga mutum irin ya kula da ambatan Allah wannan shi ne babban arzikin da Allah iwa a halin ɗariƙati dama ɗariƙan nan fa ba wani abu ba ne hanyar zikiri ce hanyar ambatan Allah ce kada a zo a yi maka wani wayo ko a nuna maka wani wa abin nan shi a asalin abu asalin abu ake dubawa idan an zo kan abu shin wannan abin meye shi to ɗariƙa ba wani abu ba ce halin zikiru wato ɗariƙa ba wani abu ce sai zikiri in ƙulta halizar wurdu na hajji muhammadin a ƙulu na'am wurdi linailu safai famal wurdu illa zikiru lillahi wahadahu ba komai bane dari da zikiri ne tusalli alal mukhtari khairu wa ra'i sannan ayi wa annabi salati ai ya dari da kenan babu wani abu na gaba zikiri da abubuwa da ya kunsa a jikinsa istighfari salatin annabi la ilaha illallah wannan duk zikiri ne wa qala daud alaihi salam annabi daud yace ilahi ya ubangiji na a cikin wani munajati da annabi dauda yake da Allah yace ilahi ya ubangiji na iza ra'aita ni ujawizu majalisar zakirina Allah ina roƙonka in kaga zan tsallake mazaunin masu zikiri ila majalisul gafilina izuwa majalisin 'yan duniya fakasir rijili dunahu Allah ka karya kafafuwana kar ka yadda in je gurin masu duniya kajifa fa inna laka ni'matan tan'amu biha alayya domin an ka karya kafatawa ai ba iya karshen ni'imar da kai mun baki na ka dai hana ni zuwa wajen yan duniya to wannan babban ni'ima ce ni a guri na ita ma da kai mu wa qala sallallahu alaihi wa sallam shugaba alaihi salatu wassalam ya ce almajalisu salihu mazauni nagari yukaffiru anil mu'mini alfai alfi majalisin min majalisu suyi mazauni ɗaya managarci ma'ana wajen da ake ambatan Allah idan mutum ya je shi to to zai kankare masa majalisi dubu ɗari biyu na mummunan majalisi gurin 'yan duniya kenan waƙala abu huraira ta radiyallahu anhu sayidina abu huraira ya ce allah ya ji allah ya yarda da shi ya ce inna ahlas sama'i kaga mazuwa sama la ya tara auna buyuta ahalil ardi allati yuzkaru fi hasmullahi daga can saman sama ana hango gidajen ma'abota ƙasa amma sai gidan da ake zikiri gidan da ake ambatan Allah tun a sammai bakwai ana hango shi kamar yadda ake hango ya ce kama ta tara an nujumu kamar yadda taurari za a hango taurari suna haske haka za a hango gidan bayan Allah masu zikiri haka za a hango su wa qala sufyan ibn uyayna rahimahullah sufyan dan uyayna yace idza ma'a qaumun yazkuruna Allah ta'ala idan mutane suka taru suna ambatan Allah ita zalla shaydan to abu biyu suna rabuwa da gurin nan shaidan sai i gudu wa duniya duniya ma sai ta gudu duniya ma sai ta gudu faya ƙulu shaidanu li duniya sai shaidan ya gaya wa duniya ice alatarai na mai suna una ke duniya ba ke game suke yi ba fata ƙulu duniya sai duniya sai ta ce da'ahu kyale su fa innahum idza tafaqu akhadtu bi anaqihim ilayka idan sun hadu zan kama wuyayensu in jawo su gurinka to duniya ba ta sami iko ba za ta sami iko ba wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sirina abu huraira allah yadda da shi annahu dakhala suqa wata ran ya shiga kasuwa wa qala sai yace arakum hahuna bayan allah ya nagan ku anan wa mirasu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuqsamu fil masjid gashi can ku ana raba gadan annabi fazahaban nasu ilal masjid wata rakusuka mutane suka tafi masallaci suka bar kasuwa falam yaro mirasan amma ba su gami ake rabawa ba faƙalu sai suka ce ya aba huraira ma ra'ayina mirasin yi kusan fil masjid ba mu ga abin da kace ana rabawa ba a masallaci ƙala fa ma za ra'aitu me kuka gani suka ce ra'ayina qauman yazkuruna Allah azza wa jalla mun gadi ana ta zikiri ne wai qara'una alquran kuma wasu suna karanta qur'ani kala sai ce fa zalika mirasu rasulillahi wannan ne gadan annabi zikiri ai zikiri ka ambaci Allah fi sirri wal alaniyati kai ambace shi a fili ka ambace shi a zahiri ka ambace shi sirran waje hara lailan wani hara da ya ce ku ambace ni zikiri mai yawa to ka san yawa abinda Allah yake nufi da yawa wani sai su ce an kai haka ma da ɗan yatsun ka yayi sai a ce to shi kansa ma carbin nan ai kaza kaza kaza kaza kaza shi carbin nan kuwa ai ka gama sunansa maganin mantuwa ko inda yana hannunka sai ka ji ambatan Allah kake ko yawwa haka ne to Allah ba mu dacewa mahabbatuhu qutul qulubi wa rahatun من الهم والأحزان والهب مفترض ألا يا رسول الله وجهت وجهتي إليك فكل الدهر إن عارض عرب فلا عدة في النائبات سواكم لذا العبد والمطلوب ذاتك والغرب فما لي إلا أحمد وسحابه وذلك كنز لا يزال وينقرب أبو بكر الآل الإمام وسيدي أبو حفص الفاروق للدين قد نهب وعثمان ذو النورين والليس سيدي أبو حسن من حبه الدهر يفترب عليه صلاة الله ثم سلامه بها أعتلي فوق الحجيج ومن عرض عليه صلاة الله ثم سلامه بهذا نسيم حب أحمد قد رحب عليه صلاة عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن أمسكوا دين النبي ومن قبض درامي بينا wa shauƙi da shauƙi na linnabi ina ga annabi muhammad kalifa to zama da wa'annan shine alheri wa'annan wanda suka gaya ma muga inda muka sa gaba wani kuma lisanin halinsa zai gaya ma ni da shauƙi na da bege na ina wajen cin zaɓe ko ba ka bane ko ya gaya ma ko bai gaya ma ba wani kuma ya ce lisanin hali nasa ya gaya ma ya ce da garami wa shauƙi tsananin begena da shauƙi na akwai wata yarinya tana nan a wata unguwa gra ita nake so a nan lamari na ya fiye ko ba haka ba wani kuma lisanin hali nasa iga ma garami wa shauƙi tsananin bege na da shauƙi na akawun ɗina na gt bank ba ni dauta alƙibla sai shi shi nake muradi ita ƙaruwa ita ƙaruwa to shi shehu radiyallahu anhu sai ya ce a garami begena wa shauƙi da tsananin shauƙi na shelin nabi ina gurin annabi muhammad ce manzo Allah ne ke so daima Allah ba mu albarkacinsa to kaman an tambaye shi wani annabin sai ce allazi mahab nasihatahu shine annabin da ya tsantsanta wa bayi nasiha ya kai su hanyar tsira wal hubba fi zatihi farab sannan kuma shine wanda so ko ko ya farlanta so a cikin zatinsa Allah ya ce a so shi dole ya farlanta san annabi habibi habibullahi shehu ya ce masoyina habibullahi kuma masoyin Allah ɗaha muhammadu shi ne annabi annabi shi ne masoyin Allah shehu ya ce wa za ka da wa'ul ƙalbi annabi shi ne maganin zuciya in baka idan ta ƙuntata au marir ko ta rashin lafiya maganin ta guda ɗaya ne shi ne annabi ƙwarai mahabbatuhu san manzan Allah ƙutul ƙulubi shi ne abincin zuciya wa rahatun min alhammi san annabi shine hutu daga dukkanin bakin ciki wal ahzan san annabi shine hutu daga dukkan bakan ciki wal hubbu muftarab sannan kuma san safarin lai ala ku saurara ya ku mutane kuna jin abin da nake cewa cewa nake ya rasulallahi ya annabi muhammad wajjahatu wujhati ilaika na fuskanto da fuskanta ta zuwa gare ka yau ban sa kowa a gaba ba sai kai fa kulli dahara ka taimaka min tsawon zamanin rayuwata in aridun arab in mai bujirowa ya bujiro min ka taimaka mu ya taimaka masa ko bai taimaka min ba ya taimaka masa fala'uddatun finna ibati siwaku ni ban da wani tanadi a cikin masifin duniya da na lahira siwaku mu sai ku ku na tanada ya rasulallah babu abin tanadi lizal abdi ga wannan bawa siwa ku muse ku ku muka zaba wal madalubu kaga abin nema wal garadu kuma ƙarshen buƙatar duniya zatuka zatinka annabi shine abin nema eh ka je ka auna dukkan ababen nema da ake nema a yau za ka ga idan an je ƙarshe rabuwa ke ko? wata wani abu ne kai sa a gaba kake nema ko wani mulki kake nema sai ka ji ka ranar da za a rantsar da kai ga ranar da za ta meka hannun uwa ko? ran da ka karba tana nan ranar da za ka meka da hannunka tana nan kaga an rabu to manzo Allah shine ba rabuwa idan an same shi an samu arzikin da ba iyaka famaliya shau yace ba ni da komai illa ahmadu sai annabi wa sahabuhu sai sahabban annabi wa zalika kanzun wannan ku shine taska la yazalu shine taska wacce ba ta gushewa walayen ƙarfi kuma ba ta ƙarewa abubakarin ce misali na farko sayidina abubakar al'ali maɗaukakin nan al'imamu shugaba wa sayyidi abu hafsin da kuma shugabana baban hafsu sayidina umar kenan alfaruku mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ƙadina hab wanda izabura liddini zuwa ɗaukaka addinin Allah wa usmanu na ukunsu shine sayyidina usmanu zunnurai ne ma'abocin haske guda biyu wanda ya auri 'ya'yan manzan Allah guda biyu wallaisu sannan namijin zaki sayyidi shugabana abu hasanin baban sayyidina Hassan man hubbuhu wanda shi kaunarsa addahara tsawon zamani yuftarab ita Allah yake farlantawa san sayyidina Ali manzo Allah yace in dai aka ga mutum yana son ka mumini ne in dai aka ga mutum baya son ka munafiki ne haka manzo Allah ya faɗa to shine kago kanzun da muka to muna magana nan da alaji rayu Allah ne ce ya farlanta son su eh Allah ya ce da manzo Allah qul la as'alukum alaihi ajran ka ga yawo mutanen duniya da ka zo ka tsamo su daga bakin jahannama ka kawo su cikin aljanna babu wani dan adam da yi musu alherin da kai musu to idan sun tambaye ka nawa za su biya ka Allah ka ce Allah ya ce ka gaya musu ka ce la as'alukum alaihi ajran ba na bukatar lada ba za ku iya biya na ba abinda kawai nake so illal mawaddata fil qurba abu ɗaya za ku ku biya ni ku ƙaunaci 'ya'yan ɗakina waye kan jirgi a cikin ahalul baiti sai da na ali sai sai da faɗi mata zahara Allah ba mu albarkacinsu sai an ga sharifai daɗi ake ji mana Allah ba mu albarkacinsu alaihi salatullahi summa salamuhu tsiran Allah da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad biha da wannan salatin a atali in samu ɗaukaka faukal hajiji sama, sama da waɗanda suka je aikin hajji wa man arab da wanda ba su je aikin hajjin ba ma kaji wata addu'a Allah akwai alaihi salatullahi summa salamuhu tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi biha da wannan salatin da nasi daudata kaduru hid a wanke ta min hubbi ahmad saboda kaunata da annabi kar a kyale ni da dauda duk dauda a wanke min ita an wanke masa kuwa alaihi salatullahi summa salamu tsiran Allah da amincin Allah su tabbata ga annabi tare da alayensa masu girma wa sahabihi da sahabbansa wa man amsa kudinan nabi Allah salatin nan a hada da duk wanda yake cikin addinin annabi a hada da shi ala kaji kaji mazhabin shehu ko yanzu ko waɗansu sai su ga su addinin nan fa an yi musu yawa gwara su danga kora waɗansu su ce wani kafuri ne fita kai ma daga ciki ba haka ake so ba abin da ake so a jawo al'umma cikin addinin annabi faɗin da'irar ta fi ƙarfin sammai da ƙasai isa shehu ya ce wannan salatin ina so duk wanda ya riƙe addinin annabi ya shiga ciki wa man ƙabab da wanda riƙe addinin annabi da kyau shi ma a sa shi a ciki haka ake so amma da ta zarar kaji ana ƙoƙarin daƙile al'umma ana fitar da wasu daga addini to ba fahimci addinin manzan Allah ba ba fahimce shi ba Allah ya taimake mu Allah ya mana liɗufi shi yau Allah ya saka masu da alkhairi a sai an zura Allah taimaka mana Allah ba mu fatahi gashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mi salati ga annabi